الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر نعم قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله العظيم الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilil huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi Allah sa wannan karatu ya zama sababi daga sabubban da za su kai mu aljanna yau muna shidda da watan wani wata jumadal ula shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ashirin da takwas da watan nawa da watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a satin da ya wuce muna cikin wannan sura mai albarka madaniya wadda ake ce ma suratul talaq mun fara ta mun yi bayanin ta mun yi aya ɗaya a cikinta amma ba mamaki yanzu ma mu farko daga aya don karatun ya ci gaba insha Allah rabbal alamin kamun nan akwai wata sanarwa wadda take muhimmiya jiddan jiddan kun san yanzu da muka dawo karatu alhamdulillah kwana sati nawa kun ga buku gaba wannan kurma mai tarjama wannan na kurame da muke karatu tare da shi ana to bai da lafiya yana bukatar addu'a a sa shi addu'a Allah ba shi lafiya kuma waɗanda suke suka samu dama a je a ziyarci mara lafiya a je a ziyarce shi yana da kyawun gaske bai jin jikin shi ba yau ba jiya ba ya kusa wata ko uku hudu haka a kwance kenan ya bukata Allah ba shi lafiya insha Allah rabbal alamin wannan kenan mi Allah ya ce da farkon sura بسم الله الرحمن الرحيم na'am
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأهسوا لعدتهن وأهسوا العدة na'am واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يهدف بعد ذلك أمرا wa idza balagna فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا, الشه... وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا
Allah subhanahu wa ta'ala- ويرزقه من حيث لا يحتسب na'am ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا
Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhan nabi tunda mun ji sharhin ta satin da ya wuce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin wanda mun yi bayani cewa mazhaba guda uku suka haɗu akan cewa da wannan aya ce suka yi istidlali cewa al-khitabu lin-nabi khitabun li ummatihi illa ma jara alaihi dalil duk in Allah subhanahu wata'ala ya yi khitab ya yi kira zuwa ga annabi ya ba da umarni to ana nihin a ba da umarni ne ga al'umma shi gaba daya mazhaban malikiya da abu hanifa da ahmad bin hanbali duka sun tayi akan wannan istidlalan da wannan aya mazhaban shafi'iyya ce kadai ba su kafa ba hujja akan wannan mun yi bayani akan Allah baya kiran sunan annabi fafarat a cikin qur'ani sai dai ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin ko kuma a ce ya ayyuhal mudassir ya kai wanda ka rufa ko kuma ya ayyuhal muzammil mun kawo bayanin duka a- a satin da ya wuce Allah ya ce idan tallaktumun nisa'a idan kuka saki mateku ko za ku saki matekunku ka gani wannan ya nuna cewa eh, ba da annabi ba kadai ake ana nihin hadda al'ummar shi gabaki daya ai da cewa za a in zakka saki matanka sai aka ce in zakku saki matan matanku Ma- wannan kitab din shi ake nihi shi aka yi kira amma na al'umma ne gaba daya idan duk cikin Qur'ani sai dai abin da ya sa dalili shine muka buga misali kamar inda Allah subhanahu wataala ya ce wa in imratan wa in imratan eh, wa imratan mu'minatan in wahabat nafsaha linnabi kaga wannan guri linnabi in arada an-nabi an yastankihaha khalisatan lak min dunil mu'minin kaga wannan misali ne daya daga cikin Qur'ani wanda an keɓance annabi sallallahu alaihi wasallam ana zance ne akan in mata wata mata ta zo ta ce ya rasulullah na baka kaina sai Allah ya ce in annabi yana so ya amsa in yace ya amsa shikenan fa magana ta kare ta- ya zama mijinta amma in bai in in bai- in ya- in in bata mishi ba sai ya ba wanda yake so ko kuma ya bata hakuri to wannan irin bayanin wannan ai an keɓance annabi da shi shi kadai ba mu duka ba al'ummar shi aka sa tunda Allah da karshe ta yi mene khalisatan laka min dunil mu'minin kai kadai aka ba wannan damai kenan a yanzu babu wani alarama da zai zamna wata mata ta zuce alarama na baka kaina yace na amsa a'a bata amsu ba bata amsu ba an fahimta da kyau ko eh wannan khalisatan ne lin nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda mata suna zawa suna zauwa su ce ma annabi na baka kaina hadisi daga aisha radiyallahu anha tace kuntu agaru min allati min allati wa- wa habna anfusihinna li rasulillah aisha tace ni ina kishin matan da suke zuwa su ce sun ba annabi kansu Su- ina kishin su kalar tace amma ta stahi imra'a an tahbu nafsaha in mace ba ta jin kunya ta zo ta bada kanta tace ina wannan har sai da Allah subhanahu wata'ala ya sabko wata aya Allah ya ce ma annabin shi turji man tasha'u min hunna wa tu'i wa tu'i ilayka man tasha ka dauki wanda kake so ka bar wanda kake so wanda ta zo take ta baka kanta wa qultu aisha tace ma ara rabbuka illa yusari fi hawak eh kaji uwan mu ce ai kaji ai ni ban gabta ta ban gaba ubangijin naka ma kawai san zuciyarka yake bi tace ma annabi sallallahu alaihi wasallam eh mana rikici ne na babban gida ai ba a wani ai wata ran ma annabi ya ce shi yana ganowa in Aisha ta yi fushi da shi ta ce ya kake ganowa ya ce ina ganowa ko rantsuwa zaki in kina jin daɗi sai ki ce wa rabbu muhammad amma in na ɗan taɓo ki ya ce ko ta ke kin hushi da ni sai ki ce wa rabbu ibrahim na rantse da ubangiji ibrahim ba ta cewa da ubangijin muhammad na rantse da ubangiji ibrahim zai ta yi rantsuwa to haka ne to kaga mata suna tsawa su ba annabi kansu wani bi ya amsa wani bi ala hamsu ta kawal wannan kauli din akwai wanda suka ce wance ce fulana ce fulana ce aka yi ta bayani dai akan shi ala kullu hal Allah ya ce idan tallaqtumun nisa idan za ku saki mata fa talliquhunna li iddatihin ku sake su akan adadin iddarsu mun yi bayanin idda wa ahsul idda ku kididdige kwanukan idda kada ku zarta kada kuma ku kasa daga cikin su wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku la tukhrijuhunna min buyutihin idan mutum ya saki mace kai ya fitar da ita daga cikin gida Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku fitar da su daga cikin gidajensu kaga gidan mata akai nasu ko hatta mu kanmu anan a galgajiya ai ta ake gidan wance ba a cewa gidan wane in ka je gidan wane kake nema sai ka yi ta nema ka rasa eh a'a baka ga ba wannan malam da bai da lafiya malam bako muka je gaida shi muka yi ta neman gidan nashi muka rasa muka yi ta nema sai da wani yaro ya ce a gidan malama muka ce eh gidan malama kusa ana aka ce gashi can eh mana haka ne gidansu ne ana ba mu labari wani bagwari da suka rabu da matan shi aka yi ta doga ta ta kwace gidan shi bai fahimci ba abin da ake ne Allah ya ce wala yukhrujna kuma kada su fita su ma matan su zamna a gidan duk lokacin da mutum ya saki matan shi ta zamna a gida idan ta zamna a gidan a nan za ta tana da haƙƙi a cida ta a shada ta shine a bata abinci a bata masarki haƙƙinta ne wannan illa an yi atina bi fahishatin mubayyana in ka ji an ce ba zata zauna ba sai ta zo da alfasha alfashan malamai suka ce in ta dauko kamar take zina ko take kawo maza cikin gidan ko kuma ta ta zama fitinanna misali mijin yana da mata biyu uku ta zama fitina a cikin ta taba waccan ta taba waccan ita ma ta san abin da ya same ta so take ya samu ƴan uwarta ka gani to wannan ba zata zauna ba a gidan illa an yi atina bi fahishatin mubayyana da Allah ya ce wa tilka hududullah wannan iyakokin Allah ne wa man yata'adda hududallah ku sani duk wanda ya ketare iyaka Allah faqad zalama nafsa hakikan ya zalunci kanshi Allah ya kebance iyakokin shi yace fala tantaki huha kada ku keta duk wanda ya shiga gonan wani ma yayi kiwo kaka balle ka shiga gonan Allah alawa inna likulli malikin hima annabi ya ce lalle ku sani kowane sarki yana da inda ya kewaye nashi ne gonar shi wa inna himallah gonar Allah kuma muharim abin da ya haramta shine gonar shi in ka ji an ce wannan abun haramun ne to gonar Allah ce in ka shiga ka shiga gonar Allah da zalim faqad zalama nafsa la tadri la alla Allah yuhdithu ba'da zalika amara Allah yace ba ku sani ba la Allah Allah zai haddasa wani abu wani al'amari ya abu idan tana cikin gida mun yi bayani satin da ya wuce saki iri biyu ne akwai saki na sunna akwai saki na bid'a saki na sunna shine mace mutum ya sake ta bayan ta yi tsarki bai taɓe ta ba a cikin wannan tsarkin amma bayan ta yi tsarki kuma ya taɓe ta in ya sake ta wannan saki ne na bid'a saki ne na bid'a ba haka ba ake sakin mace idan mutum zai saki matar shi sai ya bari sai ta tsarkaka kuma bai taɓe ta ba a cikin tsarkin wannan sai ya sake ta in yana Allah ya ci gaba da cewa fa idza balagana ajalahun lokacin da suka kai kwanukan su na idda ya kusa karewa mutum ne ya saki matai ta kusa ida idda to fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'ruf a lokacin nan fa amsikuhunna bi ma'ruf kaga nan gurin ka kama ta da ma'aruf kyautawan kamawa kamar nan gurin inda Allah ya ce ya kusa Allah ya haddasa wani abu menene shine la'alla ta yi nadama bata ma ran da ta yi ta zo ta tuba ka yahe mata ka maida ta la'alla kai kaga kayi ba daidai ba ka zo ka maida ta kuma a cikin maida wadda kama da kamata la'alla a samu wata zuriya tsayi ba nagartarta ingantarta a samu tiya wanda za su yi karatu za su bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallama za su taimaka maka su taimaka mata fi duniya wal akhirah kaga Allah ya haddasa wani abu ko to yanzu idan mutum ya ya saki matar shi ta kusa ida idda fa amsikuhunna bi ma'ruf to maza maza yanzu kana da khiyar guda biyu zabi biyu maza amsikuhunna bi ma'ruf Allah ce ka kama su da da da da adalci ma'aruf in an ce menene ma'aruf kalma mai daɗi da komawa da raja'a mai kyau da kyautatawa kyautatawa shine ka maida ta kai hakuri ka ta koma gidanta ta koma ɗakin ta in kuma kaga ba zai yi ba to fariqu hunna bi ma'ruf to ka sake ta shine ko ku sake su da kyautatawa yanda ake sakin mace hatta ida idda a gidanka in zaka sake ta liyunfiq du sa'atin min sa'atin ومن قدر عليه فلينفق مما آتاه الله مما آتاه الله idan mutum ya saki mace so ake yabi bayanta da ma'aruf abu mai kyau in mai kuɗi ne ya ba ta gida ya sayan mata mota ya sayan mata wani ya ba ta wani jari ya ba ta dai abu tara ta arziki ya ji malam bahaushe haka ake so ya kyautata mata ya sake ta kuma ya kyautata mata kuma har in yaji wani yana neman mace aura ya ce ga mata ga mata shi wanda ya saki mai halin kirki ce kaza kaza ya ya nemo mata miji eh mana shine ma'ruf baka iya ba ya kyautata mata liyun Allah ta me yalwa ya ci da daidai yalwar shi wanda kuma bai yada kuɗi ya bada daidai abinda Allah ya kaddara mishi daman ta zamna a gidan kana mata tara ta arziki idan wani abu bai abku ba ko ka gangaro da dare irin bayanin da muka yi satin da ya wuce eh eh cai gangaro waye ya saki matar shi an yi fushi tana bisa gado a ɗaki shi yana ƙasa can cikin dare daman ta yi kwalliya da kyau ta zo ta kwanta turare yana tashi sai ta ji shi a bayan da ya hayo gadon ta ce a wani menene wannan cai gangarawa ne daga kasa ya gangaro sama shi kenan ta koma magana ta kare an fahimta ko to wannan kenan mai abu in ka iya bata jika 500 ka bata miliyon ka bata ko 200 ko gudan abin da Allah ya baka ka bata ka kyautata mata au fariquhunna bi ma'ruf wa ashhidu da wa adalin minkum ku shai ku sa shaida adalai daga cikin su su san ya sake ta gurin aure da saki da raja'a dole sai wasu sun sani adilai ake so a sa a cikin mutane ka gaya ma mutum biyu kai wanda wani ya ce na mai da matata shi kenan ko kuma ya ce ya saki matar shi wanda wani ya gaya musu ya saki matar shi shi kenan ai ai wannan matsala ce ne satin da ya wuce mun yi bayanin ta ita matsalar saki mun yi nasiha ga malumai masu karantarsuwa in suka zo wannan baban kasu kuskura su dinga misali da kansu a'a ya ce in wani ya saki matar shi kai ya ce in wani ya ce wance ya sake ta can eh kai ya ce shi dan su wannan mas'ala ta saki annabi ya ce gaskiya su gaskiya ce wasan su gaskiya ne yanzu ka je kana sharhi a fasali ka saki matarka eh sai dai ka dinga daukan misali da wani kada ka kuskura ka sa kanka haka Allah subhanahu wataala ya ce to sai Allah ya ce mene yace au fariquhunna wa ashhadu da wa adalin minkum wa aqimu shahadata lillah kun ga wannan aye ku tsayi da shaida dan Allah wannan aye tana shiga ko ina ku tsayi da shaida dan Allah idan aka zo gurin daura aure ba ta akai ba sai an raba kuɗi an ba ku za ku tsayi da shaida dan Allah a'a ku zo ku shaida shine ku samu ladan ladan wane ya biya sarakin wance jika kaza ga alwali na na na na na matai ga wakili na namijin dan namiji bai da alwali ba namiji wakili ne yake aikawa ba a cewa alwalin namiji sai dai a ce wakilin wakilin namiji ko namijin ya zo da kanshi ko ya turo wakili alwalin mace ya wakilin namiji ya tambaya gurin alwalin mace mace alwalin ya bashi ga saraki kaza duk kaji wannan to a ki mu shahadata lillah na tsaye da shaida naji dan Allah Allah ya biya ni shikenan an ida wa aqimu shahadata lillah kaka ce a wancan dar maruwan ban samu ba kaza ba ba ka zo ne dan a baka ka zo ne dan ka samu lada wa aqimu shahadata lillah zalikum yu'az bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah yace wannan abin da aka zana dokokin wannan shine ake ma wanda ya imani da Allah da ranar lahira ake mishi wa'azi da shi yace wa man yattaqillah ku sani duk wanda ya ji tsoron Allah yaji Allahu makharaja Allah zai sanya mishi mafita daga duk bala'in da ya shiga duk musibar da ka shiga at-taqwa was-sabr ka ji tsoron Allah ka yi hakuri Allah zai sanya maka mafita misali ga sunan diyawa na cikin rayuwa misali diyawa kai dai ka ji tsoron Allah in dai kana jin tsoron Allah to Allah ya fitar da kai makami ne wanda yake shine taqwallah tsoron Allah fi sirri wal alan kuma a ɓoye da hili da hili an samu hadisi an abdullahi bin abbas annahu haddathahu annahu rakiba khalfa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam abdullahi bin abbas yace yana bayan annabi ya kuturta shi ya goyo shi a kuturi shine ya kuturta shi wata rana faqala yace ya gulam inni uallimuka kalimat yace ya yaro zan sanar da kai wasu kalmomi ihfazullah yahfazak ka kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye ka ihfazullah tajrihu tijahak ka kiyaye dokokin Allah zaka same shi yana mai taimakon ka wa idza sa'alta fas'alillah idan zaka yi tambaya zaka yi roko to ka roki Allah kawai um abubakar radiyallahu anhu da yaji wannan hadisi yace tun daga ran nan shi ko tsumin giye shi ta fadi yana busa doki bai ya ce ma wani mutum mai komin ya roƙe shi ya ɗauko mai a'a sai ya tsaye da dabban ya sabko ya ɗauki abu idza ta'alta fas'alillah annabi yace idan bukata ta kama ka wanda dole sai ka tambayi wani to ka fara gaya ma Allah to kwana ka je ka gaya ma mutumin sababi ne ko ya ba ko kai baka kai dai ka gaya ma wanda aka ce ka gaya ma ka gaya ma Allah bukatunka Aisha take cewa is'alullah shifi'in na'al ku tambayi Allah katana takalmin katana takalmi da kankanci wani yake cewa wani daga cikin salaf yake cewa ku tambayi Allah kai ya hana ku gishirin miya da dadin shi sai mana gishirin miya in sai ka ka tambayi Allah gishirin miya to menene ya saura duk abubuwa na duniya da dadin shi ka san menene dadin shi lahiya lahiya don akwai yanzu yawa an hana su cin gishiri ba su da lahiya ko ku a ce ka dinga sha kaɗan kaɗan ballantana babban ogan a ramaji wanda kwata-kwata an hana mutane cin shi saboda bala'in da yake cikin shi da musiba da cutar da take cikin shi musan gidaje yawa wanda a gidan ba a abinci da a ramaji to in zaka tambayi Allah ka tanar takalmi to ina wa kai ka tambaye ba za ka tambaye shi ba wasu hajjat ɗinka na duniya duk bukatar duk bukatar da kake da kamun ka haɗi mai Allah ya santa ka ji wani abu kamun ka ce Allah ka bani kaza titin ya san abin da zaka faɗi ya kyale ka kuma sai ka faɗi saboda kai bawa ne shi ku Allah ne eh sai ka faɗi sai ka dinga jirbini sai ka dinga naci sai ka dinga kwawa kana daima Allah kai Allah ya barka kan zuciyarka ta yarda ba mai baka wannan abun sai shi Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni zan amsa mu tastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil kaga masu girman kai da roko na ibadati anan roko ne yastakbiruna suna girman kai za su huta za su shiga cikin jahannama suna kaskantattu ci gaba da hadisin ya ce wa'iza ta an tafasta in billah idan kana neman taimako ka nemi taimako gurin Allah kakka nemi taimako gurin aljani kakka nemi taimako gurin ɗan duba kakka nemi taimako gurin ɗan tsubbu kakka nemi taimako gurin kowa ka nemi taimako gurin Allah يا أيها كي أكي الذين سوكروا بقى.
آمنوا استعينوا بالصبر
da والصلاة irin ya ku waɗanda kuka yi imani ku nemi taimako gurin Allah ku tashi da sabar da hakuri wasala da sallah lokacin in wani abu ya samu a zamanin annabi sai annabi ya ce ma bilal arihna biha ya bilal ya bilal sauƙaƙe mu wannan abun sai bilal ya tashi ta da ya kama sai a yi sallah sallah za ka yi ta yi da dare kana gaya ma Allah kai ta gaya ma Allah kai ta gaya ma Allah fa in zasta an tafasta'in billah wa alam yace ka sani annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allah lak duk duniyar da za su haɗu suna so su amfane ka da wani abu annabi yace ba su isa ba su amfane ka da komi sai da wani abu wanda dama Allah ya sa naka ne zaka same shi ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك kuma da za su haɗu za su ce za su cuta maka da wani abu ba su isa ba su cuta ma da komi sai da abin da Allah tun ya rubuta a kanka zai same ka ya ce rufi atil akalam wajen fata an ɗauke alƙaliman da aka rubuta ƙaddare takardun har sun bushe haka za a yi kawai haka za a yi haka za a yi saboda haka zuciyarka ta koma ga Allah mu komo kan aye sai Allah ya ce wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah zai sanya mai mafita mafita daga dukkan bala'in da ya shiga zai fita daga cikin shi wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah ya arzuta shi daga inda bayya tunani wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa mushi fa huwa hasbu kaga hasbi Allah hasbi Allah wa ni'mal wakil addu'a ce wadda annabi Ibrahim ya hodi lokacin da aka jefa shi wuta kamun ya shiga wutai kun san kissa annabi Ibrahim ko da aka bambama wuta wadda take ita ce suka kasa rabatta ma ita wutai shaidan ya koya musu a kawo tirke a ja a ɗora shi majojowa a saki iccen ya cewa shi da aka yi haka nan aka cewa shi kamun ya kai wutai annabi ibrahim ya ce hasbi allah wa ni'mal wakil a lokacin allah ya ce ya naru kuni قل wardan لا wa salaman ala نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم da ya ce hasbi Allah wa ni'mal wakil a lokacin Allah ya ce ya ke wuta ki zama to mai sanyi sanyi na aminci ga Ibrahim wai kar ki sa mushi mura da Allah ya kyale ta yi sanyi har ta sa mai mura ita wutai saboda haka ka rike wannan hasbi Allah wa ni'mal wakil kai komi na hasbi Allah wa ni'mal wakil ka ga ma Allah abubuwa ne guda uku manya-manyan addu'o'i da sayyidul istighfar da istighfarin da annabi yake dawama a kan shi rabbi gifirli wa tub alai innaka anta tawwabur rahim da salatul ibrahimiyya da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin annabi yace addu'ar dan uwana yunus babu wanda zai tambayi Allah da ita sai Allah ya bashi wai abin da ake so zuciyarka ta koma ga Allah ta nutsin zuciyarka ta yarda babu wani mahalukin da ya isa ya baka abin sai shi mai abin duk abin da ya cakule maka ya rikice shi mai dashi gurin mai shi kuma ka yawaita la haula wala quwwata illa billah mu anan mun dauke ta kawai sai kaga wani abu wanda ya bata maka ko kai al'ajabi kace la haula wala quwwata ya jama'a ba haka bane addu'a ce wadda take ita ce ka yi ta yi la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ka yi ta yi ka yi ta yi akan wata bukata ka kaga yanda Allah zai biya maka ita addu'a ce wadda take ita ce Allah subhanahu wataala ya warzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa mushi inna Allah balighu amri Allah zai kai matuƙar al'amarin shi wanda ya kaddara qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara saboda Allah ya sanya ma komi kaddara shi farkon shi da ƙarshen shi dukiyar da zaka ci tuni a rubuce take ruwan da zaka sha rankatakaf sai ka shanye shi zaka bar duniya tuwon da zaka ci sai ka cinye shi dole sai ka cinye shi kanka ce baka cin tuwon kaza baka cin tuwon kaza a'a sai ka cinye shi zaka mutu eh mana sha'anin samari ne a yanzu da dare ba a cin tuwon lafshi a gida a ce babba da kai menene suke mai hudu ba kai ne babban su kai ne baka da dadi sai kun cinye shi za ku mutu ne tuwon da zaka ci na dawa ne na janjara ne ma ko mine ne sai ka cinye shi zaka mutu eh haka aka rubuto sai ka cinye zaka mutu duk arzikinka sai ka yi shi ranka ta kaf ku ci wacar da dare amma sai kun zo kun ci tuwon eh sai ka cinye shi zaka mutu sai mai Allah ya ce wallahi والله يئسن من المهيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر na'am والله لم يهدن وأولاة الأمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا
ذلك أمر الله ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق ومن الله يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
wallahi ya isna min al-mahidi kun ga mun yi bayanin cewa hai- eh, idda idda wata uku ce to an fayyace su gaba daya an fayyace idda in mace tana jini jini uku in batta jini wata uku in mai ciki ce hatta aihe cikin ta dukkan shi in wadda mijinta ce ya mutu Allah ya ce wata hudu da kwana goma in baiwa ce wata biyu da kwana biyar to haka ne kowa da nashi wallahi ya isna min al-mahid matan da suka ɗebe kamna daga haila wanda bisu jini sabu min nisa'ikum daga cikin matekunku in irtabtum in kuka yi shakka ya ce idda su fa iddatuhunna thalathata ashhurin to idda su su wannan wata uku ce su wane ne wanda bisu haila an arma mai matai bata balaga ba bata fara ba al'ada kuma ya kwanta da ita kuma suka rabu to iddata wata uku za ta yi ba jini ba ne ba ita ba ta fara wa ma jini ko kuma matai ta kai sinnul ya'at ta kai shekaru na ɗebe ƙauna shine ake ne ta ida haile ta eh, ta ida haile gaba ɗaya ta kai menopause ko ta shiga menopause batta al'ada wadda batta al'ada kuma a- batta aihuwa to a lokacin wannan ita kuma ala- ita ma wata uku za ta yi kenan mun ga sulfi biyu na mata wanda wata uku aka dora musu iddarsu aka ce talata ta ashiru wallahi lam yahidna aka ce arba'at eh, menene wallahi ya isna min al-mahid wanda suka ɗebe kamna daga haira min nisa'ikum daga matanku in tabtun kun shakka a cikin al'ada su to fa iddatuhunna thalathata ashhur al'ada su wata uku ce wallahi lam yahidna ita da wanda batta haida kwata kwata da wadda ba ta huci ta kai sinnul ya'ad wa ulatu ahmalin kuma da masu ciki ma mace mai ciki ajaluhunna ayyada ana hamlahun su kwanukan hayil ay idda su su aihe cikin su dukkan shi shi yasa wannan surar wasu malamai suka ce mata suratul nisa istighra surar mata ce karama kuma malamai ai mun yi bayanin shi ko cewa eh, babu babu karama a cikin qur'ani yanzu malaman da suka musu raddi to ana nihin karama akan yawan ayoyi ajaluhun na ayyata an hamlahun su masu ciki idda su su saki su su aihe cikin dukkan mace ya sake ta da sahe tana da ciki da marece ta aihu goban tana so sai a arma mata arme da wani eh ta ida da shi magana ta kare amma kuma da zai hallo wata takwas tara ba ta ayyuba hallo kullum in yace ya maida ta ya maida ta matan shi hallo kuma da za a samu kwantacce kun san ana samun kwantacce wajen shekara biyu a cikin cikin goshi ko shekara uku dukkan wannan a cikin inda shi take a- akwai khilaf amma na malamai eh mana kai da kanka irin kwantacce wannan an aiho shi daga aiho shi zaka ga hakoran shi fa sun yi ras wayo gare shi kasan wannan ba bai zai bane ba babban mutum ne wannan ko eh mana ba yaro bane ba sai Allah ya ce wa man yattaqilla ana konkoma a wannan guri har sau uku wa man yattaqilla duk wanda ya ji tsoron Allah ya guji abinda Allah baya so ya ji Allahu min amrihi yusra zai sanya mai cikin al'amarin shi sauki in dai kana tsoron Allah a baɗini da zahiri to Allah zai sama sauki cikin al'amuranka ya Allah ka sanya mana sauki cikin al'amuranka fassarar ayar da Allah subhanahu wata'ala ya ce fa inna ma'al usri inna ma'al usri kaga anan gurin malamai suka ce layye garlibo usu yusraini usurun wahid kaga ci aka yi fa inna ma'al usri al usri in an ce al usri ma'arifa ce ko to al usri tsanani tsanani kenan an san shiga shi shine tsanani sai aka ce yusran shi kuma na kira ne sauki sai haka sake cewa fa inna ma'al usri wannan dai usurin kuma sai aka kawo wani yusran kaga kenan sauki bi ne tsanani daya sai malamai suka ce sauki tsanani daya bai ya iya rinjayar sauki biyu ma'arifa ce dukkan su ma'arifa ne kenan akan ma'arifa ce su ɗaya ne isi usurkin amma su kuma yusran ne na kira ne ka fahimci aya ko sai Allah ya ce wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allahu min amrihi yusra zai sanya ma a ciki zai sanya mishi cikin al'amuran shi sauki zalika amrullah wannan al'amari ne na Allah anzalahu ilaikum ya sabko zuwa gare ku wa man yattaqillah duk wanda ya ji tsoron Allah yukaffir anhu sayyi'ati Allah zai kankare mai duk mugun aikin shi wa yu'zim lahu ajra ya dauka kaladan shi ka gani ka ji tsoron Allah ka daina abin da kake ka daina duk abin da Allah baya so sai Allah ya maida wannan zunubin naka lada kuma ya dauka kaladanka wannan gurin wannan gurin wannan gurin da wani hadisi ne da mutane sun ka darge eh da mutane sun ka darge a cikin wannan aye mutum ne yana banna sai ya tuba ya koma ga Allah ya duba haka ga wannan gurin Allah ya ce fa'ula'ika yi baddilillahu sai yi abin hatsana su ne Allah yake canza mugu abin ya koma lada ɓanna ce kai amman kai na dama ka tuba ka koma ga Allah kake kuka saboda zunubin kukan da babu wata halittar da ta isa ka mata kukan da baka ma kowa sai mahalicinka kuma baka so kowa ya san abin da kake asiri ne tsakaninka da Allah to duk zurbin da kai sai ya koma lada kuma Allah ya ɗaukaka ladanka wannan da wani hadisi ne da mutane sun ka jirgi to aya ce tan tagarya ba ta ɗaukan tawili sai Allah ya ce askinu hunna askinu hunna min haidu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhin
na'am وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن رضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاذرتم فسترجع له أخرى
Allah ya ce askinu hunna min haisu sakantum ku zamna da su shine ku tabbatar kun ba su gida inda kuke zamne guri mai kyau yanda kuke min wujidukum gwalgwadon samun ku gwalgwadon yanda ka mallaka kai ma ka sake ta to ka sabke da nan ka zamna da ita a wannan guri kaka kai ta kai mai kudi ne kakka kai ta kuma gurin da yake walakantacce lalatacce kai kuma ka huce wannan gurin kenan min wujidukum gulgudan samun ka zaka ka zaka sake ta wanda ka ka sake ta wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna kada ku cutar da su don ku kuntata musu ka san da yawa za su cutar da matan su don su kuntata musu yanda ya kamata kaga mutum yana kuntata ma matar shi kuma ya huta waje iya ta dariya yana ta jin daɗi yana sha'ishewa wannan haramun ne wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna ko ma bai sake ta ba to doka ce ta Allah ya hana da yawa malamai suna bayani akan wannan cewa ta zo ta yi kwalliya da dare ta yi shirya tana tsimanka in ka zo ko a kaba-kaba da ita ko yaba kwalliyar da ta yi bakka yi wannan kuma da masu aure ake ba da ku ba ita ta riga ƙarshen Eh, an gane da kyau ko ya kamata duk abin da ta yi ka yaba mata zamanin umar wata mace ta kawo ƙarar mijinta ta ce ya amiral mu'minin cikin tabi'ai mijina mai ibada ne ku duba fa ibada ce yake yi ba mai ibada ne kullum azumi yake yace ni'imar rajul ma dalla da shi kullum da dare tashi daga tashi yake yana kiyamul layl yace ni'imar rajul sai ta juya ta bada baya dai sai ɗaya daga cikin tabi'ai yace ya umar matan nan wani a gani na ta kawo ƙara ne wani mijinta kuma kai ku kuma ba ku fahimce ta ba ƙwarai
ya ce kaka yace to in wuni yake yana azumi kwana yake yana sallah ina haƙƙinta akan shi aka ce a kirayo ta aka kirayo ta tace eh haka ne sai Umar ya tambayi wannan tabi'in yace yaya za a yi yi musu shari'a tunda ka gano na wakalta ka yi musu shari'a sai yake cewa to idan a kaddara mutum yana da mace hudu idan mutum yana mace hudu kenan in kwana ɗaya ma ake yi duk a kwana hudu ta same shi yace kawai shi yana ganin kan ya wuce kwana hudu a ran na hudun babu sallar dare a ran nan babu azumi ran nan kwanan kanzani umar yace shi ba abin da ya bashi al'ajabi kamar wanda hukuncin da yayi ko ku gane wanda yayi yace ya ayyana shi alkali a gari kaza dama yana neman alkali ya ayyana shi alkali saboda kyau ne da kyau sai ka lissafa da kyau tana da haƙƙi a kanka tana da haƙƙi a kanka matarka tana da haƙƙi a kanka dole ka tsaya ka tsaya a kanka ba ta haƙƙinta Allah ya ce askinuhunna min min haisa sakaltum min wujudukum wala tudaruhunna litudayyiqu alaihin wa in kunna ulati hamlin in sun kasance su matan masu ciki ne fa anfiqu alaihinna hatta yad'an hamlahun ku ci da su har sai sun aihe cikin su ku dinga ba su abinci da masatti bayan kun sake su ku ba su abinci ko kuma ta kawo alfasha an huda ta dai tana da ta shine ta sabke haƙƙin ciyaswa in har lokacin da za su aihu lokacin da ya sake ta ta aihu yanzu kuma sai rikicin ɗan renon wa zai yi reno to Allah ya ce ka biya ta ta shayar da ɗanka ka gani aka ce fa in arda ana lakun fa atu hunna ujurahun in suka muku renon to ku ba su ladansu ku biya su in kuma ba wa atamiru bainakum bi ma'ruf ku dinga umarni na alkhairi tsakaninku na adalci tsakaninku wa in ta'asartum in kuka kasa yarduwa tace ita duk wata misali jika goma zaka bata kace a kai baka bada ba jika goma kudin reno ne na danka kace kaza to fasatur di'u lahu ukhra sai a nemi wata wata tayi renan in kun kasa jituwa amma fa in misali jika goma ne kudin renan kuma aka je aka tambayi wata ita ma ta ce jika goma aka tambayi wata ta ce jika goma aka tambayi kenan kudin ya zama ɗaya ko to uwar shi shi ta yi cancanta a komo gurin uwar eh a komo gurin uwa a bashi jika goma amma aka samu ragowa kamar wata ta ce ta yi a jika biyar ko jika hudu kenan akwai tserayya to sai a ba wacan fasatur du'ulahu ukhra kuma in shi babu ba shi bane ba koda ya mutu mijin alal mauludu lahu Allah subhanahu wataala ta yi wanda aka ma aihuwa su ne za su وعلى المولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف duba balaga ta qur'ani ba a ce ba wa alal walidi akan ma'aihin kiswatuhunna lahu alal maulud lahu aka ce wanda aka musu aihuwai kenan in ba kai bane ma ma to in ma ya zamanto wanka ko kananka ko babanka ko duka mauludu lahu ne yanzu matar kananka ta aihu ai kana iya cewa an mumu aihuwa ba wanda zai ma inkari ko ba haka bane ko matar wanka ta aihu kace an mumu aihuwa shine mauludu lahu wanda aka ma aihuwai ba a ce ba walidin mai aihuwar shi ba shi kadai ba a hadda mu dukka iyalin su ne wakilai su za su biya in kai bakarin su za su dau nauyin wannan an fahimta da aya ko sai Allah ya ce me liyunfik لينفق ذو سعة من سعته na'am ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله له بعد أسر يسرا
sake dai wannan aya sayaj'alu Allahu سيجعل الله بعد أسر يسرا Allahu akbar dauke lahujin alaran mu an baka shi na shirye liyunfik zu sa'atin min sa'ati Allah ya ce wanda Allah ya ba yalwa ya ci da daidai yalwar da aka ba shi min sa'ati a gwalgwadon yalwar da aka ba shi wa man kudura alaihi rizqo wanda kuma aka kaddara arzikin shi kaɗan ne bai da kuɗi bai da dukiya wal yunfiq mimma atahu Allah ya ci da gwalgwadon abin da Allah ya bashi sai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya dora ma rai taklif sai abin da ya bata ka gani sai ya Allahu ba'da usrin yusra ta sake dawowa Allah zai sanya bayan duk tsananin Allah zai kawo sauki a kan shi duk tsananin daman idan dakatan farj ko da yaushe ta yi tsanani mu'amalarka da rayuwarka hammin da gammin da musiba ya kusa kare ki ka dinga yawan adda Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal ajazi wal kasali wal jubni wa min galabati ad-dayni wa qahri rijal ka dinga yawan addu'a wannan Allah ya raba ka da ham bakin ciki da gam gam ya tasko ya tsanna ma a cikin zuciya da huzun da da haushi ka dinga addu'a Allah ya raba ka da shi sai ka ji dadin rayuwarka akwai wani kulli shi a ta'ashin yanzu Allah karba mu da hau da haushi da hauka yau ba haka na bane yayi bane da hau da haushi da hauka abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya lokaci yayi abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙon ka dan girman zatin ka kiyawa ka dan kai ka sani mu mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shiga aljanna mu gaba ɗaya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah muna roƙon ka ka ba su lafiya masu neman aure Allah ka yassara musu masu neman jari Allah ka ba su abin da za su juya wanda ba shi ya mamaye Allah ka ba su abin da za su biya bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah muna roƙonka ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu bi rahmatika ya wahidal qahar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين